بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana wadda muka saba karatu na fiqihu muna karanta wannan littafi na hannun masail ubangiji Allah ya sakan kawo waɗanda suka rubuta kuma yau muna shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da yau hudu ga wata ko hudu ga watan biyar ko hudu ga watan biyar wadda ta yi abin nan miladiyan haihuwar nabi isa 2025 wangiji allah ya bamu da sauki a wannan masallaci da ake masa lakabi da masallacin layin waziri bangiji allah ya ji kansu da rahama a wannan karkashin kungiya ta jama'atu izalatu bid'a wai kamata sunna wadda marigayi shek ismail bin zakariya wanda ya assasa ubangiji allah ya yafe masa da shi da malumansa baki daya kuma waɗanda suka rigaye mu baki daya kusa kusance ko karshe-karshe wannan lokacin kamar sheikh sa'idu hassan jingir wanda cikin ramadana allah ya karbi kwana ubangiji allah ya ji kanshi da rahama allah ya sa ya huta shafi na 29 za a tashi eh shafi na 29 ai an tafi ai za mu tafi shafi na 29 inda aka yi inda muka wuce baya muka zo muka dan maimaita abin da muka kwana yau za mu tashi sabon tashi in Allah yadda wa ƙala rahimahullahu ta'ala cewa la ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan baya halatta baligi ya aikata wani aiki tun farkon shimfiɗin nan har zuwa nan abin da ake so fa mutum ya gane baligi wannan gurin wala ya hillu lahu baya halatta ga baligi an ya fa'ala fi'ilan ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumar lahi fihi har sai ya san me hukuncin Allah ne a cikin abin da zan aikata kam lada ko rashin lada to ya za a yi ya san wannan ya san wannan wa yas'alal ulama'a to ya dinga tambayan malamai wa yas'alal ulama ya dinga tambayan malamai wayansu irin malamai ne sai aka ce wa ya katadiya bil muttabi'ina li sunnati rasul sallallahu alaihi wa sallam maluman da zai dinka tambaya su ne waɗanda suke nuna masa hanyar da zai bi sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su abin da bai sani ba kuma ya ta kwaikwayon yadda suke bin sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam alladina yadulluna ala da'atillahi ai sune waɗanda suke nuna masa mai yi wa Allah da'a wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kuma suna masa tsawa kar ya bi hanyar shaytan sune maluman da aka ce yayi me ya dinga tambaya ashe kaga tantance malami ma yana da muhimmanci kenan mutum bai san waye sunni ba to zai sha wuya sai a hada shi da matsaloli kullum a dinga bashi wa'yansu ababa wanda zai ta yi wanda ba lada zai samu ba wani ya zo masallaci na abu hanifa ko ahmad bin hanbal ɗaya cikin biyun nan sai ya zo bayan sallan asubahi annabi ya hana ga hadisai karar an ce ba a yin nafila bayan sallan asubahi kawai sai kama yin nafila ha sai imam ya ce masa kai ba a yin nafila dai bayan sallan asuba sai ya ce ah ashe za a kama ni da laifin dan nayi sallah ya ce a'a ba za a kama ka da laifin ka yi sallah ba amma za a kama ka da laifin ka saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shikenan ai ai ba sallan aka ba sallan bane za a kama shi da laifin saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to dole sai ka gane addinin nan kam yaya za ka tafiyantar da shi ne yaya za ka yi ne ka san wani layi kake tafiya a kayi menene addinin nan ne menene yaye-yayen duniya dole malami ne zai bayyana maka shi in kuma kace to kai baka da malami to malamin ka iblis ne kai kai aiki da ka kai rayuwar ka yadda ka ga dama sai ka je wurin Allah kuma sai ka samu sakamako eh za ka samu ai ai sakamako guda biyu ne wa'in ma me alheri wa'in ma ɗayan Allah ka ba mu ikon yi idan kai kuma karba mana ala ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki ko na yi tsallake ne eh lalle na yi tsallake ya'ani nan ne ko yawwa ya ce albayan mai sharhan littafin ya ce ya'ani annahu la ya hillu lil mukallafi abin da yake nufi shine baya halatta ga baligi an ya taƙaddama ayi fi'ilin ya aikatar da wani kowane irin aiki minal ibadati aikin nan kan na ibada ne au minal mu'amalati ko kuma na mu'amala ne illa ba da an yi alama hukumar fihi sai ya san meye hukuncin Allah a ciki zalika abin da yake nufi in baka gane ba sai ya ce to da wannan min wajibin ya san meye wajibi a kansa wa mandubin ya san meye mandubi wa haramin ya san meye ne haramun wa makaruhin ya san meye ne aka makaruhi a wurinsa wa mubahin ya san kuma meye ne mubah halal a wajensa meye ne shine abin da ake nufi ya san me yanzu kar ka ɗauki inda yake mustahabbi ka kawo wa sunna kar ka ɗau wurin sunna ka kai wurin farilla a bar farilla a farillansa bar sunna a sunnansa bar abin da mustahabbi a mustahabbinsa abin da ake nema kenan shi ne sa aka ce maka kar ka aikata wani aiki sai ka san meye hukuncin Allah a ciki wajibi ne wannan abun ko mandubi ne abin da ake so wa haramin ko kuma haramun ne wa makaruhin ko kuma makaruhi an ƙi wannan abun wa mubahin ko halal ne yin shi wa qad qala alaihi salatu wassalam hakika annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce ma ubidallahi bi shay'in ai ma ubidallahu bi shay'in afdalu min fiqihi fi dini yace babu abin da zaka bautata wa ubangiji da shi wanda ya fi karbuwa a wurin ubangiji shine wanda ka san abin da kake aikatawa in dai baka san abin da kake aikata ba to asarar lokaci kawai kake yi kana yin sallah eh ina yin sallah me hujjanka na kake yin sallah Allah ne ya ce in yi wa qimu salata wa atu zakka in tsaye da sallah kuma in ba da zakka eh to ya ake tsaye da sallah tsaye da sallah in zo in yi sallah ne in tafi ko kuma yaya a'a yaya ne me ne farillan sallah me sunnoni me mustahabbi me makaruhi me kila me duk komi sai ka san shi a sallah ya akwai farilla ko an ce in kai sallah babu farilla ta yi sallar ba ta yi ba to baka san farillan ba ta yaya zaka tantance ba zai yi ba kenan to shine abin da ake nufi sai ka san me kake yi wala faqihu wala faqihun wahidun masanin addini guda daya ashaddu ala shaytani min alfi abidin mutum masanin addini kwaya ɗaya ya fi jahilai dubu suna bauta wa Allah suna ta bauta to me suke yi ai ba san me suke yi ba amma mai bauta ɗaya fa wanda ya san me yake a addini shi kadai tal yanzu shaidan in dai mutum mai ilimi ne to yana shakkan taron sama saboda me saboda zai yanzu ah to ai wani ma zai iya bata sallan shi ya tambaye shi ya gyara masa to amma in ba bai san komai ba ya zama zero kenan wani kulli shay'in imadun komi da kasan shi yana da ginshiki wa imadu haza addinil fiqhu yace imad ginshikin wannan addinin fahimta in dai an fahimce shi ka san addinin to ka rike komai da komai wa annahu in jahila hukuman min ahkamin shari'iyya idan dai ka jahilci hukunci daga cikin hukunce-hukuncen shari'a ai baka san shi ba kenan ko yas'alu ahlal ilmi to ka tambayi ma abota ilimi an hu game da wannan abu ni yaya ake yin kaza ne kaza ai kaza da kaza shine ake yin kaza shikenan li'anna faradal jahila su'al an farlanta wa jahili yin tambaya farilla ne ya tambaya abinda bai sani ba akan jahili ba farilla ne me farilla shine in bai tambaya ba fito akwai matsala farilla ne dole kawai ya tambaya faqad qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun yace fas'alu ku tambaya suwa za ku tambaya ahalar zikiri ma'abota sani in kuntun la ta'lamu in kun kasance ba ku sani ba in ba ku san abu tambayi wanda ya sani shikenan ka huta shi yasa hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kai zan cikin hudu karka zama na nawa na biyar ko kai kake karantarwa ko kai ake karantarwa ko kuma kai zama kake ka tambaya abin da baka sani ba ko kuma ka zauna ka ji karatu ka tashi kaje ai wannan ka gama in ka fito cikin karshe babu komai to ka samu matsala kenan Allah ka ba mu ikon gyara kama ya jubu alaihi kamar yadda ya zama wajibi akan shi baligi din nan an ya katadiya bi ahli sunnati mutahara ya dinka wajibi ne a kansa ya dinka koyi da masu bin sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i a amalihi cikin dukkan aikinsa wa me wa aqwalihi haka ma maganganunsa wa ibadatihi da bautansa li'annahum saboda su waɗanda yake koyi da su ɗin humul lazina ya dulluna bi jami'i ahwalihim su ne suke nuni da dukkan ayyukokinsu ayyukokinsu gaba ɗaya shi yake nunin sunnan nan an kama magana mu na wancan satin kenan in kana ahlus sunna dole ne ka san me kake kawai dole a zauna da kai lafiya eh wannan dole ne ba za ka ce wai a'a haka kawai ni ra'ayina ni kawai bai mun bane a'a bai maka ba kuma in dai a tsarin addini ba addini ya taba ba to dole ya maka kawai kawai dole ka zauna da shi lafiya in ko baka zauna da shi lafiya ba baka meye ba baka bi sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba shine abin da ake nufi halayensu ne zai kwaikwaya sai ya zanna kwarai shine abin da aka ce fa halayensu bi jami'i ahwalihim da dukkan halayensu ala da'atillahi akan ai akan yi wa Allah da'a ne wa yuhazziruna kuma suna tsawa min ittiba'i shaytani karka bi hanyar shaytan kullun aikin su kenan wani karka yi kaza wani kai kaza to hakan fa ba wai shine malami bai ba zai yi sabo ba a'a ai ba masumi bane dole akwai abin da yake wannan kuma shari'a ba ta so to me kai kuma aka nuna maka cewan za ka yi yanzu addini da ya tantance ya ce wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne in ya zo karatu dole haka zai faɗa ko ba haka zai faɗa ba to shi ne bin sai aka ce wa man yi ƙala ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki wa man yi shaƙiƙin rasula duk wanda ya saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga gaskiya fa ya ƙi gaskiyar min ba'adi ma ta bayyana lahu bayan kuma gaskiyan ya bayyana ga huda shirya ta bayyana ya gane ga gaskiya wa ya tabi ghaira sabilil muminina ya bi hanyar mutanen da ba na kwarai ba to Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu jibintar masa abun da ya jibintar wa kansa shi ya zaba tunda shi ya zabi ya saba wa Allah to shikenan za mu jibintar masa abun da ya jibintar wa kansa wa nuslihi jahannam kuma za mu sanya shi a jahannam wa sa'at masira wannan hanyar ta munana me yasa ga gaskiya ya sani amma ba zai bi ba ba gajattaka ta dan adam ba fa akwai gajiya ta dan adam wanda shi tunda ba ma'asumi bane zai yi laifi shi yasa aka ce in kai laifi tuba Allah zai karba ba shi ne ba yawan ka ga mai yin laifi kuma ka ji tausayinsa Allah ya buɗe masa ƙofa ya tuba shikenan ka huta amma ka ce ta ai wane kai babban damuwanka kenan fa kullum ka jiyo damuwar mutane na ga yana yawan yin nan dinnan ka me yake zuwa yi ne nan ne naka me a ciki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyakkyawan musulunci mutum ya bar abin da bai dame shi ba me naka a ciki kai dole wai kowa sai ka san shi meye ne yake gabatarwa a rayuwarsa to wannan ba addini ba kenan duk mutumin da zaka ga kullun damuwansa meye ne wane yake aikatawa meye ne wancan yake yi ne meye ne wancan yake yi ne to zaka same shi munafiki ne shi zaka same shi a cikin al'umma baya rike sirri ko kaɗan duk magana kawai fantsama ta zai yi kuma cikin kan nan ba na tuwo ne kaɗai ba zaka samu wannan yana da hassada za ka samu wannan yana da ƙyashi bai so wani ya zo ya wannan ko magana ake yi gwandawai shi in ya faɗa to duk guri kawai ya zama shi ɗin ne me yasa saboda zuciyar shi akwai cuta wannan cutar ita ne take hassa- haddasa masa wayannan ababuwan kuma sai ya yi Allah ka ba mu ikon gyarawa wa an irbad bin sariya radiyallahu anhu wa azna rasula- rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irbad bin sariya ya ce annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ya mana wa'azi ya ce wa'azina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan ya ce annabi ya mana wa'azi wani irin wa'azi wajilat min hal'uyume qulubu wanda ta girgiza mana zukata wa zarafat min hal'uyunu idan duna suka zubar da hawaye faƙulna muka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah faka annaha mau'izatan muwadda'i wannan irin nasiha ko wannan irin wa'azi kaman wa'azin ban kwana ausina ya rasulullahi ka mana wasiya bi ma'ana ka bar mana wani abin da zamu dinga tunawa bayan ka misali shine wasiya ai ko faqala annabi tsira da abincin Allah su tabbata gare ce usikum bittaqwallahi ina muku wasilci da ku ji tsoron Allah was-sam'i wad-da'a ku kasance kuma kuna ji kuna yin da'a a aikin musulunci walau ta'ammara alaikum abdul ko da bawa aka ɗora a kanku yana shugabantanku bawa fa to abinda za ku yi shine in ya ce musulunci ya ce kaza to an gama ai ba shi ba ne abinda addinin ya shar'anta yake faɗa to yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya yi wannan wa'azin ai su gani suka yi wa'azin ya yi zafi to tun da ya yi zafi suna ganin akwai wani abun da zai biyo sakamako sakamakon shine kamar zai bar duniya irin wannan wa'azi da yake yi din shine suka ce to ya rasulullahi mana wasiya mana to menene za mu rika kamar me za mu rika bayan ka misali sai ya ce to abun da za ku fara ya usikum bi taqwallah nayi muku wasilci da ku ji tsoron Allah duk abin da za ka yi ka ji tsoron Allah wasam sam'i wa da'a ya zamanto in ka ji abin da aka yi umarni a musulunci to kai da'a ka aikata ya ce da dai za a sanya muku bawa ya zama shine shugabanku bawa ya zama mai shugaba to abin da ya rage gare ka kawai yi masa da'a da biyayya musulunci da'a ne shi yasa wani in kaga bai cika ba karban umarni a musulunci ba to yana da matsala musuluncin shi akwai matsala saboda me saboda musulunci da'a ne kawai idan ba da'a ba huzaifa wani lokaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yakin ahzab mutane sun tsare madina gaba daya ga su waje ga sanyi ya ce sa'annan kuma tufansa ma bata ishe shi ba ya yi zaman da ya haɗa ƙafafuwansa da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin dare in ya taɓa wannan ya ce waye wannan ya ce ni ne in ya taba wannan ya ce waye ya ce ni ne in ya taba wannan ya ce waye ya ce ni ne da ya zo kan shi ya ce waye wannan ya ce huzaifa ne ya ce kum ya ce tashi kaga cikakken amsa kenan in an ce waye sai ka ce wane ne amma ba an ce waye ka ce ni ne ba ya ce to ni ne zauna amma an ce waye ne ya ce wane ne shi kenan ya ce tashi zan aike ka ka tafi cikin kafuran nan ga su an hana su shigowa musulmai ma ba halin fita satin su biyu kwana sha hudu suna nan suna zaman jira ba halin shiga madina gashi kuma abu yana yake tafiya annabi ya ce ka je cikin su akwai sakon da nake so ka taho min da shi banda ni kar ka gaya wa kowa ya ce banda an aika ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ake tsananin sanyi da yadda kuma yake ga duhu ya ce amma da ya tashi ya miƙe sai ya ji annabi yana masa addu'a allah ka sa haske gabansa allah ka sa haske bayansa ka tsare shi hagunsa da dama sai ya ji ƙarfin da bai taba ji ba a rayuwarsa ya hau hanya ya tafi yana zuwa abu safiyan shine mai rundunar duka ya ce a kafa masa mimbari zai yi sanarwa ana kafa masa mimbari ya ce kuma duk wanda ya kake gefen ka gane waye ne a gefen ka gane waye a nan kuma zai ba da wani sanarwa yana zuwa shi kuma sai ya shiga cikin sojoji ya dace da su kamar sahunsu shi ne fa bako amma shi yake tambaya ce mananta ha umarni ya karba yanzu yanzu daga waye daga abu safiyan ya ce mananta ya ce waye kai ya ce ni ne wani ya ce kaifa ya ce ni ne wani ya ce to makanan kowa tsaya inda yake me to kai ka tambaye shi ka ga wayewa na musulunci kai ba za ka tambaye shi ba kenan to lokacin da ya ce to kaskanci ya same mu ji abu safiyan ya ce kaskanci ya same mu yau ga mu satin mu biyu shiga nan ya zama aiki mu je mu kare su ya gagara ga iska sai cika mana fiska yake yi ba mu isa mu yi mu hura wuta ba sai ya kashe abinci ba isa a dora ba ƙasa sai ya cika shi don haka to mu tattara ya namu ya namu cikin daren nan mu san inda dare mana abin da ya samu abin nan samudawa ne ya same mu da adawa kar mu wayi gari mu ji kunya to iya sakon kenan uzaifa ya ce shi abu safiyan ya sauko daga mimbarin da aka masa ya ta kusa da shi ya wuce ya ce ya ji kamar ya taba kan takwabinsa ya wuce mar da kayi sai ya tuna annabi ya ce banda sakon nan bai ce ya aikata komai ba ba ɗa ba ne ya sa shi sai ya bar takwabinsa shekara da ta dawo sai ga abu safiyan tare da rundunoni sun musulunta da ya cire markan fa amma da ya bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fa lokacin da aka ce ya tashi ya je duk sanyin da ake yin ya damu ne to a musulunci abin da ake nema kenan in dai an ce musulunci ne ya ce kaza to tashi kai kawai ka huta in baka da ikon yi kuma to ka yi gwargwadon abin da za ka iya wurin addu'a ubangiji Allah ya sa a ci nasara Allah ya sa a yi kaza ba ka yi ya naka ba Allah ya ba mu da sauki annabi ya ce to wannan abin da zai dinka faruwa in dai ba da'an ko kuma in dai har rayuwar ta yi nisa wa annahu yadda sha'ani yake man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya tsawon rayuwa a cikin ku to zai ga sabani kala kala a musulunci sahabbai yake ga yawa fa yau akwai sahabi ne akwai tabi'i ne akwai tabi'u tabi'i ne ne kaga babu ai amma yanzu da tsakaninsu da mu din ba tafiya mai nisa to yanzu an ce musu idan mutum ya yi rayuwa a cikinsu doguwa zai ga saɓani kala-kala to yanzu ba yanzu mai baran gani ba ahe dai Allah ya keɓo bayi kawai Allah ya dai Allah ya keɓo bayi komi kawai sai dai a hankali dai Allah ya sauwaƙe kawai amma to idan an samu wannan matsalar me za a yi ai daga maganan daga wannan maganan har tashin kiyama maganan tana amfani ya ce to ya za a yi sai ce fa'alaikum bi sunnati fa'alaikum bi me bi sunnati ya ce ina muku tsawa ko ina gargaɗinku da ku rike sunnata wa sunnatul kulafa'ir rashidina da kuma abin nan hanyar waɗannan kalifofi na masu shiryarwa almahadiyin dinnan su aka ce wa addu alaiha bin nawajiz ku riƙe wannan sunnan da turamin haƙwaran ku riƙe shi matsananciyar riƙewa to yanzu sabai za a gaya wa akwai saɓani da za ka gani da yawa kuma aka maka cewan ka riƙe sunna da kyau to in su da su riƙe sunnan nan da turame kai kuma in ka naɗa igiyan a wuyanka sai ka riƙe ta da kyau don wallahi ƙarfinka bai kai nasu ba mutumin da zai ɗattaro abun da Allah ya bashi duka ya zo ya zazzage ya ce ya ba wa Allah da manzonsa da kai kana ji kana kallo abu ina ma za ka kwatanta ina sai an yi hararma ko hansin da yake barwa wallahi shegen neman taimako kullum taiman taimakon nan ya gagara karewa ga sauran kawai suna ya ce neman taimako kullum ya gagara karewa shi bai ɗauko dukiyarsa ya bayar ba bai raba biyu ba to abun mamaki shine shi musulunci inda ake samun akasi a wurin wani yadda yake ba wa gidansa abinci to haka musulunci yake ci to wa zai tura musuluncin daga inda yake yanzu za a sayi mota wa zai saya maka mota ta sauko daga sama yau kuma dai a duniyan nan da inda za ka yi harkar addinin nan to ai ko janareto za ka tayar sai ka sa mai ko ba sai ka sa ne to amma kuma sai ya zama to wai shi babban damuwansa dukiyarsa ne ba zai iya cirewa ya taimaka ba yanzu ga musabaka ya zo ai ba musabaka ya zo wani kuma inda za ka ga kwazonsa kenan in an ce za a ma wa ƙwar'ani hidima to nan kuma shi kuma yake wani kuma a gidan duniya inda za ka samu matsala da shi ka ce ba da fi sabilillahi zai ce wa yau sun fara wallahi lamarin nan Allah ka ba mu da sauki kuma ado wa musulunci wallahi musulmi mai imani kadai ne yake yi in dai mutum ba imani to dole ne ya dinka samun matsaloli a zuciyarsa akwai tsatsace a cikin zuciyar wadda babu yadda zai yi sai dai fata muke ubangiji Allah ya bamu ikon kurmushe waɗannan tsatsotsin da suke zukatan mutane ka ji in an ce taimako ka ji maranka kawai za ka yi in ba ka da iko ka addu'a Allah ya bada nasara Allah ya rufa mana asiri kusa ko nesa wa ƙala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari ya ce wala yarda li nafsihi kuma kare yardar wa kansa shi waye shi baligi kamar yaya ma radiyahul muflisina muflisuna kamar yadda matsiyatan lahira suka yardar wa kansu su waye ne matsiyatan lahira yace alladina ba'ata amaruhum fi fi gairi da'atin lahi su ne suka bata lokutan su kawai wurin da ba wa ma wa Allah da'a ba ta'ala madaukaki fa ya hasaratahum ya asaran su wa ya tsula buka'ihim yawmal qiyama ya tsawon kukan su ranan gobe kiyama kuka ba za ta yi amfani ba nas'alul laha ya ce muna roƙon Allah bi ma'ana shi mai littafi kenan subhanahu wadda tsarki ya tabbata a gare shi wa ta'ala an yi wafiƙana ya datar da mu littiba'i sunnati nabiyina da bin sunnan annabinmu wa habibina masoyinmu wa sayyidina shugabanmu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam habib duk duniya ba wanda yake son al'ummar sa irin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu shi duk abin da za a yi na ka fita daga cikin kangi ka shiga alheri ya maka ya faɗa maka komai to me ya rage ya ce karka yardarwa ranka ka haka wani ya yardarwa ransa kawai ya shiga wuta wani ai zai faɗa ya ce da kunyan duniya gwandana tab asara ya kai asara wallahi saboda lahira fa idan an shiga wuta in dai mai dawwama a wuta ne ba ranar fita kuma wutan nan wa ma yake so ya shiga ne wa an yi magana wani ya ce ai an ce wai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ba su dawwama a wuta ba to kai dole sai ka shiga wutan na me ne ka kiyaye kanka mana sai ka shiga a ko ko babba ka aka maka dai ka fita ai an samu matsala dai kuma wutan duniya ma ya ake karewa da ita ne don Allah bare na lahira zaka je ka ga wani mutum a asibiti ko gobara ko wani abu ya same shi an nade shi da bandeji duka baka iya kallon shi kai ma ba za ka shiga wurinsa ba sai dai ka kallon shi ta gilas ta duniya fa to ina magana ta lahira kuma ai kai iya abin da za ka yi karka yadda wallahi wuta kanka ta tabu waje albainaka wa baina azabillahi wiqaya ka sa wani tsaro tsakaninka da azaban ubangiji he dai in ta ma daren taure ba yadda za ka yi Allah kuma gafuru rahimu ya ce in kai laifi zai gafarta maka in dai to a duniyan nan kam a wannan duniya da muke in dai ka ce za ka yi gwargwadon iyawanka to sai ka haɗu da makiya kuma ba iyaka babban damuwansu wai kai ma ka zama ɗan iska kurum me damuwar ne ya lalace to shi ba zai tafi shi ɗaya ba kai ma sai ka biyo layi in gaji kuma ya kyare ka cikin al'umma ya maka sharri duk abin da ya dace ya maka zai iya maka me yasa saboda kai baka lalace ba wai Allah ka ganar da mu kuma shaidan ma fa da ma wa Allah alkawari san da ya ce illa ibadakal mukhlis he dai bayin kan nan wanda suke keɓantattu ya keɓance su to za su kamu ne ba za su kamu ba duk gaban ka haka za ka yi ta shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce man adali waliyan duk wanda ya fito zai yi hayaniya da waliyina masoyin shi kenan fa ba ɗaya waliyin ba ni ban san wa'annan ba duk wanda ya fito zai yi gaba da waliyinsa waye na waliyin Allah masoyin Allah mai yin bauta don Allah shi ne ya ce to ka ce masa na masa izini ya fito zai yi yaƙi da ni akwai aiki ko babu Allah ya bamu da sauƙi albayan mai sharhar littafi ya ce wa ƙala rahimahullahu ta'ala innahu ya ce wanda rahimahullahu ta'ala shi wanda ya rubuta littafi Allah ya masa rahama ya ce innahu abin da yake nufi a wannan magana layan bagilil mukallafi aqilin ya ce baya halatta ai bai kamata ba ga wanda yake baligi mai hankali an yar an yarda li nafsihi ya yardar wa ransa ya sakankance kenan ma rabiyal muflisuna abinda matsiyatan lahira suka yardar wa kansu meye ne suka yardar wa kansu su ji kunyan lahira bandar ta duniya shi yasa zai yanka jinjiri yayi ya sa jinin a kansa saboda ya rufe wai duniyan nan ya samu abu rufin asiri lahira daɗa ko oho zai sace mutum ya kwakule idonsa ku nemi da a rasa shekaru da shekaru an tsafe shi can kai ka san wannan ai ba Allah Allah ne ce mara ya haka ba haka me yake nema duniya ba lahira yake nema da wannan aikin ba fa a'a duniya ne kawai ya ce alkhasiruna su ne masu asara li anfusihim da kawunansu sun samu asara wa kawunansu bi ma'ana asararru ne kawai alladhina ba'at a'maruhum sune waɗanda suka tozartar da ayyukokinsu fi ma'asi lahi su cikin sabawa ubangiji wa zalamu anfusahum suka sa- suka zalunci kansu wa lam yastaghfiru rabbahum ka gani ba sa tuba zuwa ga ubangijinsu ai Allah ya san zaka mar laifi in kai laifin ka tuba ya ce zai karba amma ka ce nayi din ai wallahi ko dan sanda ne yanzu ya zo kama ka ya ce tsayawa ne ka ce ana dafa ma da ka rufa a ɗari sanda ka zo kofar gidanku ka tura sai ka ji an sa sakata sai ka ce dan Allah ya haƙuri ai ko ladan gudun sa wallahi ya faffalle ka da mari to in Allah ya ce maka kai to yi mana bari to ka bari yanzu ɗa ne ka zo ka same shi ba fa cikin mutane ba ko maka kebance shi gefe ka ce wani eh wannan abun da kake yin bayi da kyau kai haƙuri ka bari yau a cikin laifi ɗari in kana ragewa wallahi wata ran za a nemi laifin babu shi yau ka laifi ɗaya biyu a rayuwar gidan duniya da kake yi maimakon guda ɗari kake yi kullum amma yanzu ka dawo yin guda saba'in ka rage talatin ko ba rage ba wata ranar ana kwana ana tashi yanzu sauran ba za su kare ba ne zuciyar za ta zo har ta zo ta yi mai ta yi kyau ba kamar nasiha ka gama ba ya ce ma ya gode sai ka ji shi akan dandamali yana ruru ga ka ji wannan wallahi ya ma rena min wayo ne wai ni ne zai ma wa'azi to ka ji wai shi ne za a bar kamar shi din to kamar shi annabi ne ko aka turo me yasa kai fa kebe shi kai don me don ya gane me kake nufi amma da ke hankalin a bilibili yake dole sai ya je kuma yana faman to wannan din zaka ce mar zai tuba kenan amma kuma duk yadda kai sai kai haƙuri wani lokaci ma ka sake neman sa in ka ce wallahi ba zan nema ba in ce wallahi kuma baka biyo sunnan annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai dai zuciyarmu da na annabi da bambanci ai ko wani ba zai iya juran haka ba kwata-kwata wani kuma zai iya haƙuri ya sake neman shi ya sake mar in ka ga mutum ya bace gaji tausayin sa wallahi sauƙi ne a wurin mutum ya bace yanzu yanzu amma a kira mutum ya biyo hanya yana da wahala Allah ka so mu cikin alheri a raba mu da duniyar nan lafiya ka ba mu ikon yi don shi ya ce walam yastaghfiru zaluntan kansu ba sa neman tuba rabbuhum na ubangijinsu wa yatubu ilaihi ai su tuba zuwa gare shi wa taqaddamu ala huquqin nasi haka ne bi ma'ana su gabatar da haƙoƙin mutane duk wani haƙƙi na mutum ba shi kayansa karka ci dukiyar kowa karka ma wa mutane walakanci karka zagi kowa karka ma wa mutum duk abin da ya zamanto bai so ka bari walam yura'u hududallahi kuma ba sa kiyaye dokokin Allah ba sa kiyayewa hatta ja'a ajaluhum har mutuwarsu ta zo qabla taubati kafin su tuba war me wa raddul mazalimi basu mayar wa wanda suka zalunta kayansa ba ila sahabiha basu mayar bar ba ya ta cin kamama kawai ba ruwansa kayan wannan cinye kayan wancan cinye wancan ma cinyewa ba ruwansa kawai zai zagi wancan ya ma kowa fa khasiru yawmal jaza sun samu asara ranan sakamako samari ne samaratil ibadatihim saboda me abubuwan da suka aikata a gidan duniya na bauta bai amfanar da su komai ba wa ba'u bi zunubin sun dawo da wayansu zunubai ashabin na waɗanda suka cuta a dinar duniya yanzu ya gama ya gazaci wayoyi na bugi hancinsa na maujin na yi kaza ya gama komansa sannan ya sauka zuwa lahira gashi a lahira babu me babu kuɗin biya tunda babu kuɗi sai ya za a yi sai ya za a yi ta an samu damuwa kenan ya ce bai ba su yi ma ba su mayar da haƙoƙin kowa ba sun tozatar da rayuwansu sun dawo da zunuban wa'yansu daga daga gidan duniya sun zo da shi lahira ba su kiyaye haƙoƙin kowa ba alladina qala alaihi salatu wassalam irin su ne wanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya gaya wa sahabbansa fi haqqihim li ashabihi radiyallahu ta'ala anhum me yace musu yace atadaruna manil atadaruna manil muflisu fi ummati ya ce shin kun san waye matsiyacin lahira a cikin al'umma na faƙalu suka ce malladi dirhama waladi walame mata'a indahu yace ai shine wanda ba shi da kuɗi kuma ba shi da kayan kuɗi a an zaci duniya ne ai wa qala annabi yace a a innamal muflisu wanda ake faɗa matsiyaci a lahira min ummati daga al'ummata man ata yawmal qiyamati wanda ya jera nan gobe kiyama bi salatin yayi sallah wa siyamin yayi azumi wa zakatin ya bada zakka wa qad shatama haza ya zagi wancan wa akala mala haza ya ci dukiyan wancan wa safaha dima, dima, dima'a me haza ya zubar da jinin wancan wa daraba haza ya daki wancan fayu'udi haza min hasanatihi sai a dinka ɗiban ayyukokinsa na kwarai ana ba wancan abun kunya dai ka cuci kafiri a ga kafiri da kayan lada na sallan kuma gashi kafiri an samu damuwa ai ko ba samu ba wa haza min me hasanatihi wa iza nafidat idan aka dinka basu ladaddaki ya ƙare ladan ya ƙare nafidat mai hasanatuhu kyawawan aikin sun ƙare ƙabla an ya ƙabiya kafin ya biya ma alaihi abubuwan da ya ebo daga duniya uhiza min hum sai a ɗebo zunubansu tunda dole sai an biya sai a ɗebo mai zunubansu wa uriha alaihi a dinka loda masa summa yuturahu fin nari sai ya zamanto zunubin ya mar yawa ya tura shi cikin wuta ita zunubin aikin ya yi mar yawa ina zai yi ko magana wannan idan ka ga ana abu wani lokaci an taba ana siyasa zaɓe sai ya zamanto an fara irin faɗan siyasan nan sai na shiga gida ha kafin na fito na zo na ga guri ba kowa ko ba gama zaɓe ba an gama akwatuna babu ha sai na ɗauko benci ina zama jikin itace ba kowa dukkanin gurin nake ina mamakin abun nan kawai sai ga motar yan sanda guda biyu sai da rai suka zo wurina sai ya mala na ce lafiya sai ce ina akwatun nan na ce ni ban sani ba to ɗaya ɗan sandan da shi da shi ake shine akwatin shine ɗan sandan akwatin sai na ce a ban sani ba sai ce ha nan gidanku ne na ce gidanmu ne sai ce to ya ba kowa haka na ce ni ma haka na fito na gani shi yasa na zauna kowa kuma waɗanda ake ɗan gefe-gefe sai aka sake makalewa ana leƙowa suka gama ya tambayoyin sai ce amma wannan kai kan ai kana nan a nan ba kai ne dan sanda ɗin bai ce sai ke sa ba na gaya ma kaza kaza ba suka kare sanda suka gama suka kama hanya suka tafi shikenan sai mutum he zagayo he zo ah mutanen nan wai me suke tambaye ka ne nace ah me yasa baka zo ba dazu da kaya na aka yi fa me kaga dan adam ko da yanzu an yi kayan sai ya ce shi ma maganin sa wace ya fito ya zauna amma yanzu kuma da ke an tafi to ana zuwa tambaya ko menene yake tafiya kai ka ji fa to dan adam yana da matsala amma lokacin da aka zo inna to in wannan ya fito wannan ya fito wannan ya fito wannan ya fito menene to a ciki laifi kai ba laifi kai ba tunda baka yi laifi ba ai kenan to haka dan adam yake ba ka san komai na Allah ba amma yana bibiyan ka wai ina kai ina ka shiga ne can menene kake tafiya kai abun nan za ku yi ta yanzu ku da su gaba daya gama sai ya zagayo sai ya zo da tambaye ka ni wannan abun kan kaman ban gane abun da yake faɗa ba kuma ya fa gane me yake nema ne ya ci naman wancan to a lahira wa'annan abubuwan su ne za a tattara ya ci naman wancan ya ma wancan wulakanci ya yi mawa kaza ya yi kaza ya ci dukiyan wancan ya yi kaza to su ne za a tattara kuma su ne abun biya kaga an samu damuwa ko ba samu ba Allah ka bamu da sauki ka mana mafita laifin hiya dora shi cikin wuta fa haza huwal muflis annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine matsiyacin lahira eh kar ga mutum bai da kuɗi ka ce wai matsiyaci ne shi a'a wannan ba matsiyaci bane in yana bin Allah ya huta akwai wani ba za ka saye shi kwabo ba amma wurin Allah wani ne irin san ka taba ubangiji to ranka zai baci kwarai me yasa saboda a gurin Allah wani ne kai ne kake ganin shi ba kowa ba la ta girman dunaka kar ka kaskantar da wanda ba kai ba li annu kullu shay'in madirin komai da ka san shi yana da me yana da iyaka komai yana da daidai da shi Allah ka ba mu ikon yi don shi kuma karba mana sun matsalaba rahimahullahu ko minallahi ta'ala sa'annan kuma ya nema rahama daga ubangiji mai kowa mai komai walil mumini ga muminai hidaya shiriya wa taufiƙa da kuma dacewa littiba'i sunnati mudahara da kuma bin sunna wadda take tsarkakekkiya alaihi salatu wassalam kama haddasa kama alaihi fi kitabi kitabil aziz kamar yadda ya bada labari a cikin littafinsa shi ubangiji kenan wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu duk abinda annabi ya zo muku da shi fakhuzuhu ku rike bi ma'ana ku aikata shi wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda ya hana ku to ku hannu kawai ku bari ubangiji Allah ka ba mu ikon barin laifuffuka man yudi illa man yudi rasula duk wanda ya ma wa annabi da'a faqad ya Allah hakika ya ma wa Allah da'a ne me yasa wa ma yantiqu anil hawa don annabi baya faɗan abu son ransa in huwa illa wahayin yuha sai dai an masa wahayin abu sai ya faɗa wanda ya ce wa annabi ƙarya yake to shikenan ai shi yasa yana ɗaya daga cikin kalmomin ridda annabi ka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ta aiki ko ta magana akwai ta aiki akwai ta magana wanda baka aikata ba ko baka gaskata aikatawan ba shikenan wannan ita ce ta ko magana kuma kai wannan maganan to wannan bai daba kenan ko to ko shakka ka yi ka fita daga musulunci mene yake daga cikin imani da manzo shine wa tasdiquhu ma akbara ka gaskata shi cikin duk abin da ya baka labari sai yace to duk abin da ya zo da shi fa khuzuhu ku karba wa ma nahakun anhu fantahu in ka masa da'a in kama wa Allah da'a in kama wa manzo da'a kama wa Allah da'a don me yasa wa ma yantiqu anil hawa don shi annabi baya faɗan abu son ransa in huwa illa wahayin yuha sai dai in wahayi aka masa sai ya faɗa lokacin da kafirai suka yi dandazo suka ce to tunda annabi shi dai ya tire ba zai bar kiran nan ba to don haka bari a yi wani zama zaman ya zamanto shi ya bautatawa abun bautansu su ma za su bautatawa abun bautansa in kuma hakan ba zai yadda ba hakan ma to ya yi kokari ya rage wani abu daga qur'ani abin da yake ba su haushi cewan su din wawaye ne suna bautatawa gumaka suka sassaka abu da hannunka kuma ka bautata masa a wautan ya kai wauta ko ka ajiye masa abinci kuma kuma kai kake sassaka shi fa ai wautan ya kai wauta ko to a ciccire wayannan ayoyin duka suka same shi aka yi zama cewan to yanzu za su daina cutar da kowa ma amma abin da suke so shine ya bi bautatawa abin bautar su Allah ya ce da kul ya yi wal kafirun ka gaya musu ya su kafirai har karshen aya kaga babu zaman lafiya ko sun gane annabi ba zai bautata abin bautar su ba sai suka ce to shi kenan wa yuskida ya sarayar da wani abu daga cikin alkur'ani ma yuzizuhum abin da yake bakanta musu rai na zammi alihatahum na zargar da allolinsu da ake din nan in ba zai iya cirewa ba kuma to ya canja yughayyiruhu bi qur'an al-akar ya canja da wani abu yayi me ya canja da wani abu yanzu dai eh ya zama ba dai ana zargin su direct ba ya zama to dai akwai wani abun da kalmomin da ba za su ji daci a ransu ba me yasa suke gaya masa haka saboda me saboda da a ce zai canza don su zauna lafiya to ai da ya canza ko amma ya ce a tafau Allah ba yadda zai yi ya canja wani abu wanda ba Allah bane ya aiko masa kaga shikenan an gama ai duk yadda annabi yake son a zauna lafiya amma ya ce wannan gurin ba zai yiwu ba to haka ake tafiya da tauhidi furu'a bi ma'ana abin da ya shafi fiqihu abu ne mai sauki amma tauhidi in mutum ya samu matsala a kanta to ya samu damuwa saboda me saboda in har tauhidinsa ta samu matsala to ya samu matsalar da babu ranar gyarawa kuma sai dai in ya gyara ne bi ma'ana in ya mutu a haka kuma to ya wuta zai shiga kaga an samu damuwa shi yasa amma dan mutum na kabdu ko na sadul ko na sallama dai ko na biyu ko na me ba shine ya damuwar ba a tauhidi mun haɗu eh a tauhidi mun haɗu a furu'a fa a furu'a shine wannan na kabdu ne wannan na sadulu wannan na sallama ɗaya ne wannan na sallama biyu wannan kamar na karanta warashu ne wannan na karanta hafsu ba shikenan ba me abun wahala a ciki ne babu ko to wannan shine abubuwan da zamu dinka lura annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗan abu son ransa duk abin da ka ganshi ya faɗa to haka Allah ya ce kawai shikenan Allah ka bamu da sauki wa ausa bihi sadiqul amin da wannan ne annabi tsira da amincin Allah su tabbata gashi yayi wasiya da shi kama ja a fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi yace me inni taraktu fikum amraini ni na bar muku wa'ansu al'amura guda biyu lan tame tadillu ma tamassaktum bihima idan dai har kuka rike shi to ba rike wannan abubuwa guda biyu to ba za ku bata ba har abada mene ya ce kitabullahi alkur'ani kenan ta'ala wa sunnati nabiyihi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ka rike wannan to ka gama to wannan ai shine rike shin aiki ko minti biyu ya rage eh to ai mun zo karshe dama Allah ya taimake mu shimfiɗi ka mun gama shi yau kafin Allah ya yarda yau satin mu nawa sha biyu ko sati na sha biyu kenan muna yi duk da tsallake da ake samu sati sha biyu a cikin wannan shimfiɗin to wanda ya rubuta wannan kan kace bai yi aiki ba to Allah in ba Allah ya saka masa da alheri ba me zaka gaya masa baka isa ba aika ce komai ko sai dai Allah ya saka masa da alheri to wanda ya zo su soki wayannan ayyukokin kuma fa shi kuma me zaka ce masa Allah ya shirye shi kenan ko ta Allah ya bamu da sauki wa kitmanan wa me wa kitaman sallallahu haka ne sallallahu wa sallama alaihi nabi fil hadisi nawa ya goggoge fa mene ana kunnu allazi huwa min ajalli ni'mati ni'millahi ta'ala ala khalqihi kuma annabi an turo shi dan ya zamanto ni'ima ce ga waye ga waɗannan halittu din baki daya shukuran ya zama kuma kuma abun godiya lahu wa sana'a alaihi wa da'atan lahu wa da'atan liqaulihi ta'ala da kuma yi masa da'a ga meye ga fadin Allah madaukakin sarki inna Allaha wa mala'ikatuhu me yusalluna 'alan nabiyyi alle Allah da mala'iku suna salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sallu alaihi wa sallimun taslima ba ka gama ba Allah ka bamu da sarki wannan rayuwa ya ubangiji Allah ka karba mana abinda muka yi daidai Allah ka dora mana a mizani abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ya gama takarda yau kan shimfiɗinsa ta ƙare sati sha biyu kan wata biyu da nawa wata ɗaya ne an yi wata ɗaya ko sati sha biyu ba wata uku daidai muka yi to ana ta fama kuma kaga karatun ba tsayawa muke mu yi ta wannan ko ba koransa muke don mu samu mu kare wannan mu shiga cikin tsarki yanzu za a fara littafin yanzu wannan shimfiɗin da ya ɗauko maka tun daga can yadda ka san tauhidi zai karantar da kai littafin duka saboda mai malamin fiƙi haka yake sai to in baka san allan ba don kayi sallan ba ta yi ba to shine matsalar yanzu wannan ayyukokin da ya gyara maka zuciya gaba ɗaya ta zo ta yanzu sai ya fara maka sai ya ce faslun fi tsahara to kaga ai aiki yayi ko ubangiji Allah ya saka musu da alheri abinda muka faɗa daidai Allah ka ɗora mana mizani in akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu ansa sai mu ya addu'a kuma in babu kuma to Allah hada mu cikin alheri babu tambaya kenan to Allah ya karba mana Allah ya bamu da sauki ya mana mafita ya rufa mana asiri kusa ko nesa duk waɗanda suka zamanto masu matsaloli na rayuwa a kusa ko nesa ya ubangiji Allah ya bi warware wa kowa marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya ya zaunar da kasar mu lafiya ya mana mafita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
صلوا على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah bangiji madaukakin kan sarki ka tasirantar da wannan karatu a cikin zukatanmu ya Allah ka ba mu ikon fahimtar abin da ake karantar da mu abinda ya kasance na hani ya Allah ka ba mu ikon hannuwa abinda ya kasance na umarni ya Allah ka ba mu ikon binta dukkan abinda zai zamanto ainihin tashin hankali gare mu ya Allah ka magance mana abinda zai zamanto ainihin nutsuwa da karuwa ya Allah ka tabbatar da mu cikinta wannan karatu ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah wannan malami da yake karantar da mu ya Allah ka sanya albarka cikin zukatansa ya Allah ka ƙara masa buɗi ya Allah ka ƙara ilmantar da shi domin ya samu daɗin karantar da mu mu kuma da ya kasance muke kokarin ainihin saurarawa don mu samu ribauta daga cikin ilimin da ya bashi ya Allah ka tasiratar da karatun a cikin zukatanmu ya Allah ka amfane mu baki daya wanda ya kasance ba samu ainihin uzurin zamanto sauraro wannan karatu ba ya Allah ka ainihin jawo su ya Allah ka ba su ikon ainihin saurara ya Allah ka ainihin kasa ya kasance karatun ya zamanto ya hada fuskar kuma a cikin gidan aljanna su ta firdausi ya Allah ka amfana da mu shi assalamu haduwa fatiya baki da bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين